ونستعين بنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى أكبر ما يتسلح بها المؤمن تجاه كل عدو وماكر وهي الحصن الحصين أمام كل سوء وشر وفساد ومخرج من كل ضيق وضيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبالتقوى تكون الولاية والغلبة ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أيها المسلمون قد تكلمنا فيما سبق عن أعداء بني آدم والمسلم وهي كثيرة ولم يزل الكلام اليوم في نفس الموضوع ليعلم المسلم عدوه ويتقي ويتحصن مستعينا بالله ومستعيذا به منها كلها عباد الله العدو السادس الخمر والمخدرات الخمر خبيث بل هي أم الخبائث ونجس معنا والخمر كل ما خامر العقل وأفسده وهي من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والعدو السابع الدنيا فهي لعب في الأبدان ولهو في القلوب وغرور ومتاع قليل دار ملئت بالأحزان والآلام التكاثر فيها يلهي والتفاخر فيها يهلك والتفاخر فيها يهلك كما قال الله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ففي الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم عباد الله فعدونا الثامن ما يستحب قتله من البهائم والحشرات الضارة فعن عائشة رضي الله عنهما قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والأقرب والفأرة والكلب الأفور متفق عليه وفي رواية عند مسلم ذكر الحية وعند مسلم وأبي داود من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالث دون ذلك وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شدة عداوتها للمسلمين بقوله إن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه غير الوثق فإنها كانت تنفق عليه فأمر بقتله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فويسقا رواه أحمد وصححه الألباني والفأرة فاسقة وتجلب الحريق وأنواع الأمراض الفتاكة للإنسان لا تريد للإنسان إلا شرا بسمومها وفسادها وقبح حركاتها ولا تدع خيرا إلا مزقته مصحفا فما دونه فعن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمرة التي كان قائدا عليها على القمرة التي قائدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم معاشر المسلمين فعلى كل مؤمن أن يتسلح بسلاح الإيمان ويجرد سيفه الحاد نحو كل عدو شرعا ليتحصن ويعيد حقه ويعيش عزيزا مجدا قال الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne kuma manzansa ne hira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin su har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka ya'yan uwana musulmi a wannan juma'a tamu yau muna ashirin ga watan jima'ad al-akhira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1441 a kidan miladiya yau goma sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin daidai ci gaba ne akan hutuban da ta gabata idan ba mu manta ba hutuban da ta gabata ta yi bayani akan waɗansu makiya ga ɗan adam waɗansu makiya ga musulmi mummuni kamar yadda muka ce waɗansu makiyan Allah ya ƙaddari su zama makiya ne ga jinsin ɗan adam gabaki ɗaya mummunai da kafirai duka waɗansu maƙiyan kuma Allah ya nufaci su zama maƙiya ne ga musulmi mummunai amma ba maƙiya ne ga kowa daga cikin bil'adama ba kuma amfanin kawo wannan shine domin mu gane irin jaraba wanda Allah ke mu bayansa Allah subhanahu wata'ala ya nufaci ya sanya ma kowane ɗan adam maƙiyi abokin hamayya abokin gaba abokin kiyayya domin ya jarabci wannan ɗan adam ɗin ya jarabta shi domin ya tantance tsakankanin mai imani na gaskiya da magareci a cikin imani domin a tantance tsakankanin mai hankali da wanda ke zaune cikin hauma-hauma da rudani domin a tantance tsakankanin makaho da mai gani mai gani wanda ke hange da zuciya kafin ya hange da ido to duk wanda Allah ya taimake shi ya gane makiyinsa ya hankalce shi ya kuma yi aiki tukuru domin ya kare kansa daga wannan makiyi ya tsaya ya yi aikin da Allah ya dora masa ya nemi taimakon Allah ya nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga makiyinsa to wannan mutum ya rabauta a duniya ya rabauta a lahira kuma irin waɗannan mutane su ne waɗanda yake za su ci nasara idan ba mu manta ba a wancan sati mun zayyano waɗansu maƙiya guda biyar ko guda shida maƙi na farko wanda yake shine babban maƙi a gare mu shine shedan shedan shine mafi girman ƙiyayya ga ɗan adam gabaki ɗaya wanda ya alƙawarta mishi cewa sai ya ɓashe shi sai ya karkatar da shi sai ya tada shi daga kan tafarki madaidaiciya sai ya yi ƙoƙari ya ga ya mai da ɗan adam walakantacce ƙasƙantacce wanda za a zantar da shi a cikin wutan jahannama shi yasa idan ka fahimci wannan to sai ka ɗauki wato garkuwa ka samu wata katanga da za ka kare kanka daga shaidan da makirce-makircensa da ruɗe-ruɗensa da kuma ainihin ɓatarwarsa maƙi na biyu ita ce wuta wuta sharri ne wuta fitina ce wuta tana ƙuna tana azabtarwa duk wani mai abu mai amfani idan wuta ta kicibis da shi to sai ta kacaccala shi wuta maƙiyanmu ne a duniya maƙiyanmu ce a lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa lalle wannan wuta maƙiyarku ce da haka idan kuna bacci to kada ku rika barin wuta yana ci balbal a dakunan ku ko wutan jin dumi ne ko wutan maganin sauro ne ko wutan menene manzon Allah ce wannan wuta maƙiya ne kai ko wutan lantarki ma akwai ababen da ake da bukatuwan ka kashe saboda manzon Allah ya kidaya su a cikin maƙiya shi yasa ma manzon Allah ko da yaushe kan ta neman tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin wuta wannan neman tsarin ya hada da sharrin wuta a duniya da sharrin wuta a lahira Allah ka tsare mu daga wuta sannan maki na uku ita ce wato zuciya mai ma mutum sake-sake munanan sake-sake wacce take kira mu abocinta akan ya rika bin san ransa ya rika bin sha'awoyinsa wacce take kawata ma mutum wasu wasan shedan ta kuma ja hankalinsa akan yi aiki da wasu wasan shedan alhalin shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari cewa duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya saba mata daga waɗannan miyagun tunani da umurce-umurce da take mishi munana to Allah ce wannan mutum ya ci nasara ya rabauta kuma ya dace duniya da lahira wanda kuma ya bakanta zuciyarsa ya bari sai ta sassaka masa miyagun abubuwa yana ɗauka yana aiki da shi Allah subhanahu wata'ala ce wannan mutum ya tabi ya halaka ya hasara maki na hudu shine yahudu da nasara da sauran mushrikai makiya ne ga dan adam domin babban burinsu shine ya kafirta shine ya radda ya bar addini babban burinsu shine su yaƙe shi su zubar da jininsa su takura shi su matsa masa lamba su jefo mishi nau'o'in cututtuka da fitintunu su haɗa shi faɗa da shi da masoyarsa kamar irin yadda za ku ga irin fitintunu da ke faruwa a wannan duniya tamu galibi kulle-kulle da makirce-makirce na makiya Allah makiya addini ne na daga Yahudu da Kirista da sauran makiya kaji an ce maka a Najeriya rikita-rikita na cikin gida ba yaƙi tsakankanin ƙasa da ƙasa ba a Liberia an yi haka Sierra Leone an yi haka Libya an yi haka Iraki an yi haka Misra an yi haka ƙasan Sham an yi haka ƙasashe daban-daban ƙasashen afirka da ƙasashen larabawa har da ƙasashen asian irin su pakistan da india da ga sunan ƙasashe daban-daban sai ka ga rikita-rikita na cikin gida wanda ke jawo da zubar da jini da ƙiyayya da gaba da takura ma ci gaban ƙasa to duk wannan na da alaƙa da ƙiyayyan kafirai na daga cikin yahudu da kirista da sauran ainihin sauran mushrikai maki na biyar shine wato mummunan aboki wanda shi kuma kullum yana kiran abokinsa ne akan ya tasirantu da shi a cikin aƙidu ya tasiranci da shi a cikin ɗabi'u kuma shu'umci ne ga ɗan adam a duniya shu'umci ne ga ɗan adam ranar tashin alkiyama wannan yana cutar da mutum kwarai da gaske dubi dai yadda mummunan aboki ya kai abu tsalib ya baro ya sa ya mutu kafiri ya mutu ɗan wuta idan ya shiga wuta ba zai taɓa fita daga wutan nan ba har abadan abada kuma manzan Allah sallama yake nuni akan cewa kowane mutum yana kan tafarkin abokin shi ne da haka kowa duba wane ne zai abota da shi to a maki na shida wanda akan shi ne wannan kutuba za ta tsora shine wato ainihin kayayyakin maye musamman giya da wiwi da makamantansu waɗannan su ma duk makiya ne ga ɗan adam giya ko kayayyakin maye su ake kira hadis wato miyagun abu kai ba ma haka nan ba ma cikin hadisi ma an kira giya da ummul khaba'i duk wani sharri duk wata fitina to giya ita ce uwa idan mutum ya sha giya ko ya sha wiwi ba abin da ba zai iya yi ba sai kaga mutum ya sha wiwi ko ya sha shalasho ko ya sha giyan sai kaga ya zagi mahaifinsa sai kaga wani ya daga hannu ya bigi mahaifiyarsa sai ya zagi wani malami sai ya miyagun maganganu kai wani ma sai ya zagi alkur'ani wani ma sai ya zagi annabi wani ma sai ya radda ta sanadiyan shan giya ballantana zana ballantana zubar da jini da makamantan wannan shi yasa a cikin hadisi aka kira cewa giya ita ce ummul khaba'i duk wani sharri da fitina to giya ita ce uwarsa ita ce take jagorantansa kai jama'a abin da ake kira fa da alhamur giya shine kullu ma khamar al duk abin da ya rikita hankali duk abin da ya bata hankali sunansa giya sawa'un an yi shi da gero ne ko an yi shi da dawa ko an yi shi da dabino ko an yi shi da menene in dai yana gusar da hankali yana bata hankalin bil adama yakan sa mai hankali ya koma biri-biri digi-digi ya koma bugun shago to wannan abin ya zama hukuncin giya ko da ko al'umma bata taru ta kira shi giya ba sunansa giya to giya makiyi ne daga cikin makiya na bil adama domin yana daga cikin aikace aikacen shedan kuma mun sani cewa shedan shine mafi gaban abokin gaba ga dan adam gabaki daya qur'ani ya tabbatar da haka yace ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir ya ku masu imani to ku fa sani cewa da giya bi ma'ana duk abin da ke rikita hankali ya bata hankali ya lalata hankali ya maida mutum mahaukaci ko ya maida shi mahaukaci na awa daya lafiyayye na awa daya to duka wannan wal maisiru da caca wal ansabu da duwar watsu ko itatuwa da ake zuwa ana bautan wani Allah wal azlamu da camfe-camfe da jefe-jefe da ake yi na shaidanci Allah ce rijisun min amali shaitan duka wannan kazanta ne kuma daga cikin aikace-aikacen shaidan ne sai Allah ce fajitanibu ku nisanci duka waɗannan abubuwa la'allakum tuflihun idan kun yi haka za ku ci nasara a duniya kuma za ku ci nasara ranar tashin alkiyama makiyi na bakwai cikin makiyan dan adam ita ce duniya wannan dai duniya da muke rayuwa a cikinta makiya ce ga dan adam sai wanda Allah azata shi da takawa da tsoron Allah ya yaƙi zuciyarsa ya fito na fito da duniya ya kazanta ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kazanta ta ya dauki duniya wato ya dauke ta ya kalle ta kallo na kaskanci ya dauke ta dauki dauka na banza ya dauke ta ita banza ce abin da ke cikin ta ma banza ne kai ya dauki duniya tsinanniya abin da ke cikin ta ma tsinanne ne sai dai abin da ke da alaka da ambatan Allah da kuma ɗalibi da malami to waɗannan su kaɗai ne ba tsinannu ba to wanda ya fahimci duniya a haka ya nemi abin da zai ci a ciki ya rayu ya yi watsi da abin da ke shagaltarwa yake ruɗi wanda zai ruɗi gangan jiki ko ya ruɗi zukata ya fahimci cewa duniyan nan ruɗi ne kankani jin daɗi ne kankani gida ne wacce take an cika ta da baƙin ciki da tashin hankali kuma ya fahimci cewa niman yawaita samu a cikinta yana shagaltarwa ya fahimci cewa alfari a cikinta yana hallakarwa to wanda ya wannan ya fahimci wannan ya aƙidantu da haka to irin wannan shine wanda ya yaƙi duniya kuma duniya ba za ta yi galaba a kansa ba shi yasa alqur'ani mai girma yake cewa fala taghurrannakum alhayatud dunya kada ku yadda duniya ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi da gharur kada ku yadda mai rudi ya rude ku daga barin Allah subhanahu wataala a cikin hadisi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah ya ce duniyan nan da kuke ganin ta sijinul mu'min kurkuku ne ga mummuni wajannatul kafir kuma gurin walwala ne ga kafiri to duk wanda ya sanadiyan shigan ka kurkuku anya bai kamata ka dauke shi abokin abokin abokin tafiya ba ya kamata ka dauke shi abokin hamayya ne to duniya ta zama maka kurkuku to tunda ko kurkuku ce to ka gane cewa makiya ce ashe ba gidan zama bane gida ce wacce take zaka dan zo ka dan wucin gadi kadan dan minti kadan ka kama hanya ka cira ta ka koma zuwa ga ainihin asalinka makiyi na takwas shine waɗannan ababe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a kashe su cikin dabbobi da cikin ƙwari akwai waɗansu miyagun dabbobi da miyagun ƙwari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a kashe su in an gan su kuma ya ce a kashe su ko a cikin harami ko a cikin hal wato ko a cikin hudud na maka inda harami yake ko wajen harami manzon Allah ce a kashe su duk inda ka gan su haka nan kuma ya ce waɗannan ababe fasikai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da suna fasikai a shararai wato kamar da a cikin mutane ne sai a ce mutanen banza to waɗannan dabbobi fasikai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a kashe su to duk abin da kaji annabi ya ce a kashe shi to ba masoyin ka bane makiyin kai abu na farko kamar yadda ya zo a cikin hadisin na na Aisha wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito ta ce manzon Allah ya yi umarni da a kashe waɗansu fasikai guda biyar ko a cikin haramin Makka da Madina ko kuma a cikin wajen haramin Makka da Madina abu na farko shine al-ghurabu hankaka kowa da ya san hankaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kida hankaka a matsayin makiyi shine hausawa suke ce masa mai da ɗan wani naka wannan mai da ɗan wani da yake yi yana satan 'ya'yan wasu wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi ya mace shi ya kidin ya shi a cikin fasikai wato ainihin dabbobi na banza wal hada'a manzon Allah ce a kashe shuruwa ita ma duk inda kaga shuruwa tsakankaninka da ita kisan kai ne me yasa saboda ita ma haka take kisan 'ya'yan tsaki 'ya'yan kaji da ‘ya'yan ƙananan dabbobi idansa idansu to sai dai kisa haka ne ita ma take yawan zubar da jini saboda zubar da jinin da take yi manzon Allah ce makiya ce ba ga dabbobin karan kansu ba hadda bil adama manzon Allah ce mu kashe su abu na hudu na uku al aqrabu kunama kaga idan ka idan kunama to kisa ne sai kanu kudama a kunama masharranciya ce kunama manzon Allah ce Allah ya tsine mata ya ce ba ta barin mai sallah ko wanda bai sallah kana cikin sallah duk kushu'inka kunama da yake makiya ce za ta iya zuwa ta dana maka ta ya mutsa maka lissafi ta tada maka da hankali ta hana ka ambatan Allah manzon Allah ce a kashe ta haka nan wal fa'aratu manzon Allah ce bera bera ita ma makiya ce gare mu ita ma manzon Allah ce a kashe ta wal kalbul aqur da mahaukacin kare karen da ke cizo manzon Allah ce shi ma a kama shi a kashe ko kuma a ɗauka bakin kare kamar yadda zo a cikin waɗansu ruwayoyi ya ce bakin kare ma shaidan ne duk inda ka ga bakin kare to ka kashe shi shaidan ne har ma a cikin wani hadisi manzon Allah yake cewa duk wanda ya ɗauki tadan kiwon kare ba dalili ba wani siɗiɗi ba saɗaɗa mutum ya ƙi kare yana kiwo manzon Allah ce kullum ranar duniya sai an yanki ladanka kamar girman dutsen Uhud Allah ya ɓata wannan ladan da haka idan ma ka yi sallah ka yi azumi ka je makaranta ka sada zumunci ka yi sadaka to kullum sai an ɗibi girman ladan dutsen uhudu dutsen uhudu kuwa kusan kilomita shida ne square mita kilomita shida square mita da haka haka nan kullum za a ɗibi ladan mutum Allah ya lalata aikin me dalili saboda yana kiwon kare babu dalili shi yasa kiwon kare hadari ne to ballantana mahaukacin kare ballantana kuma bakin kare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shedani da haka shi ma yana cikin fasikai a wata riwaya manzon Allah ya kida hadda macijiya yace ita ma makiya ce a gare mu duk da kasancewa idan macijiya a gida aka ganta annabi ya ce a lallashe ta so uku a ce ke baiwan Allah ke tsoron Allah ke fita idan ta fakta doge ba za ta fita manzon Allah ya ce a yake ta shedani ya ce kai bismillah ka kashe ta ba za ta cutar da kai ba da haka duka waɗannan abubuwa suna cikin fasikai da manzon Allah ce a kashe su saboda makiya ne gare mu a cikin hadisi da al-Imam Muslim da al-Imam Abu Dawud suka ruwaito manzon Allah ya ƙara lissafa wata makiya gare mu yace duk wanda ya kashe tsaka a dukan farko da zai mata to Allah zai rubuta mishi cikakken lada ɗari lada ɗari ne a dukan farko yace a duka ta biyu kuwa to ladan bai kai haka nan ba a duka ta uku ladan bai kai haka nan ba da haka shari'a tana son idan ka idan tsaka kisa ne ke tsakankanu da haka ka ɗauki ba a ce wai sunna ce ka ɗauki tsintsiya ba kana iya ɗaukan takalmi kai in ma gora ne take da bukatuwa sannan ta mutu ka ce bismillahi kanana mata idan ta idan ta mutu dukan farko to kana da ladan ka guda ɗari kana da lada guda ɗari in ka ƙara yin na biyu to ladan bai kai haka nan ba in ka ƙara yin na uku ladan bai kai haka nan ba domin manzon Allah ya nuna maka irin kiyayyen tsaka da mu ‘yan adam ko kuma mu musulmi ga baki ɗaya sai manzon Allah yake ce mana lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta babu wata dabba a ban ƙasa face sai da ce bakin ciki ta samu damuwa ta ƙoƙarin yadda za ta yi ta kashe wannan wutan da aka jefa annabi Ibrahim ya ce babu wata dabba sai da ta wannan ƙoƙari manzon Allah ce in ka tsama tsaka da mutum ne da sai mu ce mutumiyan banza mutumiyan wofi to sai dai mu ce tsakan banza tsakan wofi manzon Allah ce ban da tsaka ita tsaka sauran dabbobi suna kokari su kashe wutan domin masoyin Allah ya kubuta ita ko tsaka tana zuwa tana fito da harshe tana hura wutan tana hura wutan tana hura wutan fatanta da nufinta shine masoyin Allah ya kone to wacce ta kiyayya da khalilur rahmani masoyin Allah irin annabi Ibrahim kana jin kai za ta baka bace kiyayya da kai da soyayya a bace kiyayya da kai ba shi yasa nake rena ma waɗansu waɗanda yake ruwansu bai isa a lula ba kuma suka kasa yin taimama wai sai mutum ya ɗauki buroshi da makilin ɗin shi sai kai bayi ya aji sai ka ga tsaka ta zo tana lashe wannan buroshin na shi ko kuma ka ga kyankyaso irin na shaddan nan ya zo ya hau kan wannan buroshin yana tsotsa wannan ɗan zaki-zakin sai mutum ya ɗauko kuma din kasancewar shi sha-sha-sha sai ya sa makilan sai ya sake sa a baki shine ga cututtuka nan sun mamaye al'umma an rasa masaka tsin kai a kansu duk yana da alaka da irin waɗannan abubuwa da aka tsaka tana cutarwa tana da guba tana da guba kwarai da gaske tana cutar da ɗan adam waɗansu daga cikin cututtukan fata da cututtuka irin wanda aka rasa gano kansu da damansu suna da alaka da irin guban da tsaka take zubawa a cikin ababen ci ko ababen sha ko ababen goge baki na mutane to kamar yadda muka ce ita ma bera manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a kashe ta din ita ma fasika ce tana jawo gobara tana jawo nau'in cututtuka mabambanta dobi irin wannan cuta da ake ta yama didi da shi a wannan zamani cutar lasa an ce lasa bera ne take lasa ma mutane wannan cuta bera ne ka gani da sauran cututtuka mabambanta wanda yake bera shi ke zuwa da gangar ba wai da kuskure ba yake zuwa ya ɗauko waɗannan cututtukan sai ya zo ya watsa su a cikin nau'o'in abincinmu ya je in ya ga gari sai ya sa baki kai ƙur'ani ma fa bera bai bari ba ka bera ba fasiki kamar shi Allah tsine na bera Qur'ani idan ka aje sai ya fatattaka hadisi in ka aje sai ya fatattaka ballantana kai ganganci ka aje ne rori tuni zai hauta kansu ya wuce ba abin da ɗera zai gani sai ya lalata ko da ba zai ci ba ko katako ne kawai ka ajiye da niyan za ka yi amfani da shi gobe to sai ɗera ya san yadda zai lalata shi ka gani to shine duk ga irin cututtukan da ɗera ke haifarwa nan ga wannan dai cuta ta zama ma mutanen afirka fitina da bala'i da tashin hankali cutar lasa to muna fatan allah ka raba mu da wannan cutan allah ka tsaye da wannan cutan a haka wanda ya kamu da shi allah ka ba shi lafiya mu da bamu kamu ba Allah ka tsare mu daga wannan sharri duk da kasancewan kuma ta wani gefe ire-iren waɗannan cututtuka da kuke gani da cutar lasa da coronavirus da da da ebola da irin hiv ma duk waɗannan cututtukan galibin su makiya Allah ne amerikawa da magoya bayan ta su suke shiga laboratory su kirkira wannan cutar sai su jefo mana har irin hiv da kake gani ba mu ce babu cutan ba a yanzu da cutan amma kirkiranta aka yi ƙarya ne kirkiranta aka yi wanda yake ƙasashen wa'annan kafiran sun ɗauki zane da luwaɗi tada zai wahalan gaske ka samu mutum biyar ko ka ce mutum goma cikin kowane mutum goma da ƙyar za ka samu mutum biyar an haife su ne ta 'ya'yan aure ta hanyar aure cikin ƙasashen turawa zina ado ne a wurinsu zina ado ne a wurinsu wanda mu kuwa za ka ga ta hanyar aure ma kana jin kunyan kai mu'amala da matarka a gaban abokinka a gaban 'ya'yanka a gaban iyayenka sai ka ga ana ta kakkau da kai wanda yake za ka iya nuna cikin mutum dubu a cikinmu ka ce mutum ɗari tara casa'in duk an same su ta hanyar aure ne amma ya aka yi su ba su da cutan hiv sai a cikin ƙasashen baƙaƙen fata wannan akwai nau'in ƙarya a ciki akwai nau'in wasa da hankali a ciki shi yasa zaka ga ɗan Najeriya da bai yadda da take-taken Yahudu da Kirista ba da sauran mushrikai shine sai kaga a jefo mishi irin waɗannan rigakafin sai ce bai yadda da ita ba duk irin waɗannan dalilan ne yayi ma gaya muku abin da ya sa al'ummar musulmi ba ma da irin waɗannan nau'in rigakafin nan irin wannan ne saboda mun san kafirai makiya ne a gare mu ba mu yadda cewa kuma shugabanninmu suna ƙaunar mu ba ana iya haɗa kai da su a kashe mu to shi yasa sai a kawo abu sai kaga mun turji mun kiyarda kuma ko da abin yana da amfani to don haka bera masharranciya ne a cikin wani hadisi wanda al'imam abu dawud ya ruwaito bera ce ta je ta ɗauko wani lagwani da wuta a ciki annabi yana kallanta ta taso da lagwanin nan tana jin shi da gangar sai ta zo a da duman da annabi ke sallah a nan ta ɗora wannan lagwanin da wuta a ciki da duma annabi sallama ya kama da wuta sai da ya dan samu wani guri ya kone sannan annabi ya kashe to shine sai annabi ke cewa to kun ga wannan idan za ku yi bacci ku kashe wuta kun ga shedan yakan shiryatar da bera zuwa ga wuta domin ta jawo wannan wutan da ta kona ku sai annabi ya ce to da ka rika kashe wuta idan mutum zai kwanta bacci to wannan kaɗan kenan daga cikin makiya wanda shari'ar musulunci ta zo da shi da haka ya waje ba akan kowane musulmi idan ka gane makiyinka to sai fa ka sanya sulke ka ɗauki garkuwa ka zara takobinka mai kaifi kai ma ka fuskanci wannan abokin gaba ba kuma wani abu ne sulkenka da takobinka mai kaifi ba shine imani da Allah na farko ke ka sami garkuwa na imani sannan kai riko da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama inda manzon Allah ce ka rufe idan dare yayi ka rufe inda aka ce in ka dauki abu kaza ka wanke to ka wanke inda aka ce kakka kwanta sai ka kakkade ka kakkade inda aka ce ka rika share yanin girgiro ka rika sharewa inda aka ce in ka ga abu kaza ka kashe to ka kashe abinda shari'a ta nisanta ka da shi ka nisance shi abinda shari'a ta kusanta ka da shi ka kusance shi irin su kyanwa annabi ce babu laifi ko ta sa baki abinci ba matsala ka ci abincin ka ba komi so da haka kuma ka gane irin gatan da Allah da manzo ya maka ya nuna maka makiyanka a cikin shaidanu a cikin mutane a cikin dabbobi wannan ya baka dama ka ƙara godiya ga Allah ka ƙara riƙo da dokokin Allah da shari'o'insa ka bauta ma Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka ba mu lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah waɗannan fitintun da suka addabi wannan ƙasa ta mu Allah ka isar mana daga wannan sharri Allah ka yaye mana waɗannan fitintunu Allah ka tseda mana da waɗannan fitintunu haka ya Allah ya Allah duk wanda ke da hannu a cikin wannan fitina ya Allah ka fallasa shi Allah ka tona mai asiri Allah ka mai da fitinan akan kansa ya Allah ka kubutar da jinanan al'umman musulmi Allah ka kubutar da dukiyarmu Allah ka kubutar da lokutanmu Allah ka kubutar da mu da mu da iyalanmu ya Allah ka raya mu akan shari'a ka karɓi rayuwarmu akan shari'a a ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa sallama fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk